kamar yadda aka saba a rana irin ranaku irin wannan na juma'a muna karatu a wannan littafi mai taken zahiratu zafir iman wasu alamomi da suke nuni ga raunin imanin bawa raunin imanin mutum musulmi wallafar ɗaya daga cikin malamai mu'asirai na zamani kenan a shekul allama muhammad salih al-munajjid hafizahullahu ta'ala wanda mazaunin ƙasar saudiya ne har ma wasu sun ta sha'awar a bashi citizenship sama dai bai iya samuwa ba har yanzu asalin shi mutumin yankin halab ne a ƙasar suriya wadda garin na cikin garuruwan da aka lalata lokacin hare-hare da aka tausayin shekaru nan baya kadan wannan kuma shine darasinmu na goma sha bakwai sannan muna bangare na uku na littafin ilajo zafin iman maganin raunin imani lokacin da bawa ya fada tarkon raunin imani ko ya kamu da kwayar cutar raunin imani saboda auka ma waɗancan ayyuka na can baya da aka faɗa to akwai waɗansu magunguna da zai jaraba su a ƙarshe mutum zai iya kubuta sai kuma zuciyar shi ta warke sai ya dawo da'irar masu imani magani na biyu shine muke ciki shine istishaaru azamatillahi azza wa jalla ko da yaushe mutum ya rika jin da hararo girman Allah kafin mu dora wani abu mai muhimmanci wanda za ka iya fahimtar Allah ya riga ya mana gata kenan in ka kalli yadda Allah ya zubo halittar mu ya ba mu fikira in ka kalli yadda Allah ya ba kowa kwarewa kowa akwai wata baiwa da aka yi mashi ta karkashin wannan baiwar da aka baka za ka iya hararo girman Allah yanzu in ka samu wanda ya kware a likitanci za ka ga a wannan fil ɗin nashi akwai wani abu da ko ba aya ya kamata ya musulunta amma dai in ba rago kuma sai ga har yanzu ga wannan abin ya gani kuma yana da yana kafirci in ka samu ƙwararren masanin sararin samaniya wato ya ga ababen da kawai sai dai a sallama wa Allah kawai sai dai a sallama wa Allah shi yasa Allah ya zo ma maganar sammai da kasai za ka ga yana jingina abin da ilimi da kuma ƙudura ilimi wanda ya kera na kowa da kuma cikakken iko idan ka samu astronomer geographers wayannan masana sararin samaniyar hukumar nasa dama mu mu kasashe afirka ba a maganin mu mu kasan ma ba mu san kasan ba to wanda suka san me sama sai ka ga in suna lissafi sai ka ji ana maganar tiriliyan na wasu ababe na ce banda rana da wata akwai wasu galaxies a galaxy guda daya za ka iya samun ƙananan taurari tiriliyan uku tsakanin wani tauraron da wani tauraron a gudun iska tafiyar shekara biliyan kaza shi wannan fa masanin shi a ganin shi wai duniyoyi ne amma kai musulmi ka san duka wannan a sama ta ɗaya ne ba ma a je sama ta ɗaya ba wala kada zayyana sama a duniya duk anan ake wannan lissafin ranar na bada misali abin da rashi suka fitar ko wani mutum ya mutu an sa mai na'ura yanzu an gano inda aka kaira an gano inda aka kaira tafiya ce daga nan doron duniyar mu zuwa wurin a gudun iska tafiyar shekara biliyan hudu da rabi iska na gudun kilomita dubu ɗari uku a sakan ɗaya sai za a sakan ɗaya an yi tafiyar kilomita dubu ɗari uku a minti ɗaya kilomita nawa za a yi a awa ɗaya ka lissafa wannan tafiyar kai kwambatin ɗinta a gudun jirgi ka samo jirgin da ya kowane gudu ila ka ce misali yana gudun kilomita ɗari shida a awa ɗaya a ba dubu uku kai awa ɗaya bai ma kai haka ba to sai ga tafiya ce ta wajen shekara biliyan ɗaruruwa wannan duka hissama'i duniya ne to yanzu kaga kenan wanda ya karanta wancan da kai da karanta Qur'ani in ma ba a ci abin da ba a rabo bane ya kamata ya riga ka musulunta saboda shi ya leka wani microscope shi ya hango wasu abubuwa a sama kai baka leka ba suratu kaza ka duba da suratu kaza da suratu kaza to amma dai sai ga wani da haka yaƙi musuluncin ko da masu sana'ar sayar da tsire-tsire kayan gona ko su suna haduwa da abin da ko su suke saka imani in kabewa kake siyarwa inda za a hira da kai ka taba ganin wata kabewa da mamakin yadda take kawai ya saka ka taba ci dan me ba za ka sallama Allah ya ba in ma baka san Allah ya ba ya kamata ka yi binciken waye wannan tsarin in ma masara kake sayarwa ka taba haduwa da irin wannan ko ma me kake yi to shine yake cewa istisharu azamatillah ka rika hararo girman Allah to bayan ya koro bayani na cewa in mutum na so ya wanke ko ya gyara imanin shi ya rika hararo girman Allah ta hanyar sanin sunayen shi da sanin ma'anar shi da hararo ayyukan shi da sallama mashi to har muka tuke inda ya kawo maganar al'allama ibnu qayyim al-jawziya wata magana doguwa da malayin na do mana a cikin littafin shi alwabiru sayyib min alkalimi sayyib mala yake cewa darasi na 17 inda zamu tashi kenan shafi na 44 wa qala qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya ce in ka cire kalmar al-jawzi ko al-jawziya to zaka sa wa al-qayyim din alif dala amma idan ka ce al-jawziya to kuma zaka cire mai ibnu qayyim din alif dala ko zaka ba sa haduwa ba zaka zo ka ce ibnu al-qayyim al-jawziyya ibnu qayyim al-jawziyya ibnu qayyim al-jawziyya ba zaka hada marifa da wancan ko ka cire marifa kuma ka kisa wancan ba al-allama ibnu qayyim al-jawziyya wanda ya rasu hijira da shekara 751 yake cewa إسناده صحيح على شرط مسلم وخرجه الألباني وصححه في تخريج السنة لابن أبي عاصم حديث والله سبحانه وتعالى حجابه إسناد وانشان حديثي إن قنتتشيني بس شرط بخاري ما الألباني يفتر تشيكين صحيح تخريج السنة لابن أبي عاصم حديثي بلما دليه لدى ثمانين wallahu subhanahu wa ta'ala hijabuhu nur me hadisin Allah madaukakin sarki abinda ya lillibe shi haske ne abinda ya lillibe Allah haske ne tun wannan maganar tana nufin wani abu tana nufin wani abu ina kwanan na na tattaunawa ko da yan bid'an kasa suna ta kawo hadisin jabir suna ta zuzutawa in baka san dawon garin ba ka da san gaskiya gare su kuma masu hankalin cikinsu sun san karya ne amma game gari da sauran yan abiyar rima a sha jauje su masu inda aka taso ba wai farkon abin da Allah ya halitta shine hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da ayoyin Allah ya ci karo da ingantaccen hadisi hadisin bai inganta ba la asla lahu mawdu'i ne amma da zai ce maka ai ai hadisin ya tabbata a cikin wani littafi a cikin mafakut na bunu abin shaiba bayan wannan mujalladin wanda suke cewa mafakut ibn abin shaiba ba a wallafa shi ba sai kusan bayan shekara 900 da mutuwar mai wancan littafin aka samu wani dan shi'a da wani bakin dan dariƙa suka zauna suka kirkiri littafin mujalladi biyu suka ce ibnu abi shayba ya ruwaito hadisan ciki sai suka bace shine daga baya aka gansu malamai na Allah hadda yan dariƙar sun ce ƙarya ne al-imamu suyuti duk da sakaci don da yawa al-imamu suyuti akwai akwai sakaci yanzu nan sai ya bari fiya fiya ya shiga maka shayi kama duk da wannan sakacin yace hadisin bai inganta ba kuma su kaga da ya ce an ganda zafi ce maka siyudi siyudi da yake bai ga sai suka sai suna janye shi shi haske shi shine sirri na kaga wasu abubuwa wannan a cikin haske da mu muke ta'amuli da shi kenan wannan haske bainal makhluqat misali yanzu zaka iya cewa wai da daddare me yasa aka dauke wuta baka kunna tocila ba me yasa baka iya ganin rufin dakin ka a duhu in ka daga hannunka haka ba za ka iya hango yatsanka ba da za ka daga wani littafi a duhu ba za ka iya karantawa ba wai me yasa suka ce abin da yasa shine saboda tsakaninka da littafin babu haske ana samun haske tsakanin kai da littafin to wurin zai karanta to kaga wannan haske ne ma'ana haske ne hissi kenan to shi Allah madaukakin sarki laita ka mislihi shay cewar da akai hijabuhun nuru abinda ya lillida Allah har ba ma ganin shi haske ne wanda kaga mu inda mu ne in haske ya haska wani abu sai kaga abu in ba hasken ba za ka ganshi ba to amma shi Allah hasken ne ya lillibe shi amma ba za ka ganshi ba shi yasa yace law kashafahu da ya yaya hasken la harakat subuhatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi da ya kona la harakat subuhatu wajhihi subuhat anan anwa da hasken fuskar Allah ya kona mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi iya inda ganin shi ya hango a cikin halittar shi kuma ba inda Allah ba zai hango ba laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir kenan da Allah zai yaye wannan haske sai ya hango duk inda ya hango mutane sai sun gode da ka haske ne irin na khaliqu da ya sha bamban da haske na makhluqu rawahu muslim wa min azamati llahi yana daga girman Allah ma haddatha bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari da shi faqala yake cewa idza qadallahu al-amra fi samai idan Allah ya hukunta wani al'amari a sama Allah shike zartar da hukunci a sama shi yasa kullun Allah cikin zartarwa yake yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an kullun a cikin aiki yake yana ɗaukakawa yana ƙasƙantarwa yana azurtawa yana talautawa yana jaraba wani da ciwo yana yaye ma wani damuwa kullum aikin da yake kenan shi yasa ka fi jin tsoron mutumin da ya ce bari ya haɗa ka da shi amma kuka yi gwagwarmaya da wani ce sai na tafi kotun koli a dawo lafiya a dawo mu je amma ce sai na haɗa ka da Allah ka riƙe shi kar ka bari ya haɗa ka da shi dan baka da wani girma a ba Allah ai girman ka kenan kaga taba haƙƙin mutane shi yasa wani lokaci idan kaga wani na fuskantar kalubale to kamar shi ya ja inda zai koma ya rike Allah sai ya hado wanda ya jawo mai matsala da Allah yanzu nan sai ga karatu ya canza to idan Allah ya hukunta wani al'amari a sama darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha mala'iku za su buga ƙasa da fuffuken su ko za su buga fukafukan su khiz'anan liqawlihi suna masu kaskantar da kai ga maganar Allah ka annahu silsilatun wannan buga fukafukai da za su yi kai ka ce sarka ce ala safwane da aka buga ta akan falalan dutse kasan ko abin zai ƙara sosai fa'iza fuzzi a an ƙulobihim idan aka yaye masu daga halin da suke ciki ƙalu ma za ƙala rabbukum sai ka ji mala'ikun nan da suka suma saboda razana da firgita da cewa Allah ya yi wani hukunci ko saba mashi ma muka yi hukunta mu bai suka farfado daga wannan suma sai su tambayi mala'ikun da ke sama da su ma za kawala rabbukum mala'ikun sama ta ɗaya ko mala'ikun sama ta shida za su tambayi mala'ikun sama ta bakwai ma za kawala rabbukum mai da ubangiji ya hukunta ƙalul haƙƙa su ma na biyar tambayi na shida na hudu tambayi haka abin zai ta tahowa har sai mala'ikun sammai sun tattambayi waɗanda suke biye da su ƙalu lillazi ƙala sai su ce ma waɗanda suka tambaye su mene Allah ya ce alhaqqa ai ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir Allah madaukaki ne kuma mai girma Allah madaukaki ne dake sama da kowace daukaka bal shi ma ke ba da daukakar ar-rafi'u al-mu'iz ko khafidatur rafi'a al-kabir kuma mai girma rawahul bukhari al bukhari rawaito wannan hadisi wal nusus fi hadha kathira malai ce nasusi game da wannan matsala suna da yawa wal maqsudu manufa anan shine annas shi'ara azamatir rabbi jo girman Allah bita'ammuli fi hadhihi nususi yana samuwa ne yayin la'akari da lura da waɗannan ayoyin wa gairi ha da waninsu min amfa'il ashiya'i fi ilaji za'afil iman su ne mafi amfanin makaya ko abubuwa a magance raunin imani ba ka da abin da zai warware raunin imanin bawa ko ya haɓaka imanin bawa irin mutum rika tadabburin ayoyin Allah shi yasa an ka kalli tarihi waɗanda suka tattara waɗanda suka yi binciken ƙwaƙwaf a ƙur'ani kusan bincike ya nuna duk sai da suka musulunta duk wanda ya zai ce zai binciken ƙwaƙwaf a ƙarshe za a gaya musulunta wasu wani zai ce bari ya je koyi larabci don ya bibiyi ƙur'anin kada a rika bashi labari wani kuma zai nema masana su rika fassara mashi ƙur'anin wani tsari wani shiri da saudiya ta rika yi a shekarun baya ya taimaka kwarai a nemo wani ƙwararren masani ba a magana da jahili shi wannan dama ya kai ya da shi wani ƙwararren masani za a samu kai ka kware akan yadda ɗan tayi ke girma a ciki ko tozo ga ayoyi a suratul mu'minun ga ayoyi a suratul hajji ga inna ahadakum yujma'u khalqu da Allah hada ka nazarta mana me ka fahimta da ayoyin nan da hadisin nan kuma me in ka hada da kwarewarka har ka kai farfesu me zaka ci a ƙarshe za ga ce wannan maganar waye ta ce mishi maganar Allah wa aka saukarwa Muhammad a ina yayin karatun likitanci a ina yayin MBBS wata jami'a ta yi ko rubutu bai iya ba bai karatu da rubutu ba amma aka yi gudun irin wannan bayani da ƙididdan a ƙarshe sai ka ji mutum ya ce zai musulunta in masanin teku ne in masanin taurari ne ya karanta yadda ƙurani ya mu'amalanci taurari da wanda ake ci da waɗanda ake cewa duniyoyi duka za ga a ƙarshe sai ya sallama wa Allah madaukakin sarki fa tabarakallahu hasanul khaliqi to mafi girman abu shine mutum ya rika la'akari da ayoyin Allah yana lura da ababen da suke dauke da shi wa yasifu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala azamatallahi anan ibn al-qayyim yana siffanta mana girman Allah bi kalamin abdin jamil da wata magana mai daɗi kuma kyakkyawar magana faya kulu ga abin da yake cewa yudabbiru amral mamalik Allah madaukakin sarki shi yake juya al'amuran duka wasu wuraren mulki duk wasu ababe da kasan mallakar su aiki duk wasu da kasan suna mallakar wasu to kuma Allah shi ke juya al'amarinsu shi ke juya al'amarinsu shi sa idan ka sami dama to ka yi aiki da ita ne ba ka taka mutane ba don ba a wurinka damar take ba a wurin Allah take kuma in zai ba wani ba da kai zai shawara ba ba da kai zai shawara ba shi sa za ga wani lokaci shugaban jami'a ko ya fada da wani saboda na kai a kwace daga na kan aba wanda ya fada da shi radda ya hawaye turancin nan na abacha waye waye waye has been dissolved have been dissolved wani wani dissolving dissolving dissolving aka yi tai to damar a wurin Allah take shi yasa kar ma ka nema a wajen wani ka nema a wajen shi ne kar ka nemi sa'ar wajen wani a ka nemi sa'ar a wajen shi in ya so in wani na da asbab ka iya neman sabab din a wajen shi amma ka sani yudabbiru al-amra Allah ke juya al'amura wa ya'muru Allah shike bayar da umarni yasa duk umarnin da wani ya bayar in ya ci karo da umarnin Allah tatsuniyar gizo da kokici in ma ya ce dole sai ka aje umarnin Allah ka yi aiki da umarni shi shi shi ne abin tausayi ba kai ba saboda ɗan ƙanƙanin lokaci ne za a busa kaho kuma za a tashi a gaban Allah kuma za a ce limanil mulkul yawum ina masu fawar ba da umarni a yau kuma kai ya kamata ka daga hannu a wurin kai magana sallah ga mu mu ne nan a kabirar mujirmiya fi daulatina kama dai ba za ta faɗi ba to Allah shi ke bayar da umarni wa yanha shi yasa ce lahu la khalqu wal am Allah shi ke da halitta duk wata halitta da ka gani Allah ya yi ta to tunda ko shi ya yi ta kai ba ka da hannu a yin ta kar ka ba ta umarni wal am ka bari ya ba ta umarni kama sai ga wani kawai ya zo miki miki da shi ba a mutane yana cewa ko su dokoki sun ci karo da dokanmu ta ƙasa mu ban ruwanmu da kowane addini kuma wannan mutumin bai bi shekara arba'in ba kuma bai kara arba'in ba nan gaba wata na kana kallon yan tiye sai ka ce ya mutu ba din ba din ba sai ka fashe da dariya ka ce ta yau akwai gwarama to an gama da shi to shi yasa wani ya zo wajen ibrahimul adahama ibrahimul adahama sufi ne sufi mai sufanci mai kyau sufanci na tsarkake zuciya ba sufanci na zama Allah ba irin sufancin zamanin nan ko kaji sun ce ƙarya ne to ƙarya ne ita ƙaryar da suka ce maka ita ma ƙarya ne daga ko kaga aka ce maganar da ya faɗa ƙaryatawar da ya ƙarya ne to abin da ake magana gaskiya ne kenan in ka da wani da ce a ai su ka tambayi a kabirar mujrimiya kuma ba suna faɗe ba kan za ka sun yanko wasu maganganun wani mara kunya nan bauchi ba haka yake faɗe ba ya ce salatul fati ya fi salatul ibrahimiyya duk da annabi ya karanta karar haka ya faɗa ba ya rantse da billahi lazi kuma suka ce in kai salatul fati kafa ɗaya kana daidai da wanda ya sauke ƙur'ani so dubu shida duk wa'annan wai ba a tare an tsitsi ne masa ba wannan ma laulal baha'imu aw lam yumtau salat fati ba har shine fa yazo yake cewa wai in ka in ka karanta ta ka karanta na annabi zaka ji na annabi bata hada ba ko balaga ta annabi ba ta da shi amma wannan wai kowace kalma wai akwai ta qur'ani bayan ni zan iya zama da larabcin tsine mutum da uwar shi da uban shi kuma in koma qur'ani ci ruwayoyi ba Allahumma bace kul Allahumma ga Allahumma na samu daya rubuta kuma uwan mutun nan tsine wa bayan kai ne sam a wa tsaya ko ce da ya faɗi sunan maman shi kila da ce waye da ita a Qur'ani sai mu jajubo wa kullu ya maryamu kenan ka shigo ka gani wai amma kuma su ne wayannan allan barran shi yasa daga duk fadan da suke yi ai wani ma ya zagi annabi ai wani ma su fa sun fi kowa cin mutunci annabin fa ga shi ma lil tram da yake tarjima da shi gaba ɗaya alwallati ya kama hanyar karyawa jahil ma'ani yasa in dai ka tsaro wannan littafin sai ka tsine ma duk wanda ya littafin duk wanda ya littafin sai ka tsine mashi a ciki zaka je yadda suka mai da annabi third class nan dai lahira annabi sai dai ko dai ya bi tijjani shi ma ya amfana ko kuma ya taurin kai a gama kiyama bai samu kowa ba so duk wani magana na nan kuma duk sun yarda wanda ya ce bai yarda ba ma'adar littafin gobe shi ya zo da kwafin shi ma tunda ka san abin bugu bugu ne ya zo da kwafin shi ya gama kauce kauce ya zo da kwafin shi ko dan misira ne ya zo da shi ya bude a gani a yi mubahala in ga mara kyau to kaza kaza amma za ga suna fakewa da cewa ne yayi wani ya taba mutuncin annabi wani ya taba bayan su kuma annabi ba idan suke da shi ba irin abin nan ne a kori kare a gindin dinya shi yasa za ga mutum yana yi yana yi yana yi yana yi shi ma dan ya zo gabar yanzu dan anci ya kamata su yaƙe shi wannan mutumin a wai din nan a nasarawa wanda yake cewa su yan haƙiƙa ne kuma ya ce duk wani babban ɗan ɗariƙa a ƙasar nan ɗan haƙiƙa ne wanda kuma ya ƙi yadda shi ma Allah ya tsine mashi sai dai ɗaiɗai ne suke fitowa suna cewa ba sa tare shi kuma aƙidar shi komai Allah ne komai Allah ne bai ɓoyewa karar haka yake faɗi yana an za gan shi da gashi kan ban mali eh da da eh to kaga Allah shike bayar da umarni wa yanha shike hanawa wa yakhluqu shike halittawa ba wanda ya sai halitta wa yarzuqu shike azurtawa hatta arziki fabtagu inda Allahi rizqa ka nemi arzikin a wajen Allah ka nemi arziki wajen Allah wa yumitu na ko na Ibrahim al-Adhama ko tuzin gaskiya wani ne yazo wajen shi yake cewa da Allah yana so ne idan bashi da kunguna ya bashi wani abu da zai rika wanda zai bashi damar ya saba ma Allah saboda mai yiwa wanda ya zo wurin dan ya ji an ce mai sufi sai ya zaton irin miyagun sufayen ne ai su wayannan sufayen na yanzu za su iya baka wani zikiri wanda in dai kai ya halatta ka saba ma Allah akwai jauhara jauharatul kamal bata kai shafi ɗaya ba hannu zaka rubuta ta idan ma ka san za ka yi wannan zikirin ba ka da wasu manyan zunubai a baya ko baka shirya wasu manyan zunubai ba kar ka yi ta akalla ka dan shirya wadan kidnapping wata zina zina wani luwadi luwadi wani kisan kai ko sai mutum bakwai haka ka kakkashe su to sai ka yi ta in ta zo duk za ta kona zunubin sai ka dawo fresh aljanna sai ka shiga ko ba a su yar dan rubutu ne haka ita ba a karanta ta ma a jirgin sama saboda Allah ba yadda za a karanta ta Allah sai ya zo wurin wannan ne sirrin da yasa suke fadan Allah na ko ina ɗaya daga cikin sirrorin kenan to da inda karanta ta sai wurin da zai dauki mutum bakwai Allah zai zo annabi zai zo malaka jibril zai zo isra'il israfil zai zo mika'il zai zo duk za su zo su zauna sai ka gama su tashi sai ka gama su tashi ma wanda za su yi karanta larabci ka rika samun littafansu ga karanta har na shi ibrahim in yasin ka samu ka rika karantawa daga je da yake ibo su a ɓallo abubuwa wasu su zo su tona yadda hakika na abe wasu kuma su rika rarrafawa to shine yake ce mashi in kana so ka saba wa Allah yadda kake so to sai ka yi wasu abubuwa ya zamana Allah ba zai iya kashe ka ba mana za ka iya hana Allah ya kashe ka za ka iya hana a kai ka gaban shi za ka iya hana a shiga da kai wuta ko a wuta sannan za ka saba wa Allah inda ba saman Allah ba ba kasar Allah ba sannan ka je inda Allah bai ganin ka ita karmakalla duk ba za su yi ba ci to kai mahaukacin ina ne Allahn da yake a haka da wa'innan cikakken iko kuma kai da ka saba mashi bayan ka san yafi karfin ka shine khaliqu kai ne makhluqu yace yaro kar ka saba ma Allah maganin ka da Allah kar ka saba mashi wayuhi Allah shike rayawa wayu'iz Allah shike daukakawa wayuzil Allah shike kaskantarwa in yaga dama zai iya baka mulki ya daga darajarka ko ya baka matsayi kai fice in ya ga dama kuma zai iya kaskantar da kai yanzu nan sai ya karba mulkin ba yadda kuma kai ya shi ya sanya za a iya karba wa yukallibu al-laila wan nahar kuma Allah shi ke jujjuya dare da yini ka duba yadda dare da yini suke shigar daya shiga daya wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfa Allah shine wanda ya sanya dare da yini suna karba karba kawai in dare ya zo ya tafi ya tafi ya tafi sai kare sai ga yini ya zo liman arada an yadhakkara aw arada shukura duk wanda yake so ya wa'azantu kai la'akari da juyawar dare da yini to Allah shike wannan wa yudawilul ayyama kuma Allah shike caccanza kwanaki bainan nasi a tsakanin mutane kai kadai ba amma ranakun sai su rika zuwa a yanayin da ba a haka suka je ma wani ba yanzu a satin nan da ya wuce kila wani zai ce maka kwana uku murna yayi kwana hudu bakin ciki wani kuma zai ce haka shi kwana hudu ne farin ciki kwana uku bakin ciki wani kuma zai ce maka shi duka satin a bakin ciki ya karar da shi wani zai ce a rashin lafiya wani zai ce a babu wani kuma zai ce shi kwatin daga rana ya ce har yau kullum sai ya samu wasu alkhairai za ka hankalin shi kwance to shine watilikal ayyamu yudawiluha bainan nas kwanakin nan haka muke jujjuya su a tsakanin mutane shine fa'alul lima yuridu wa yuqallibu duwala kuma Allah shike jujjuya dauloli fa yadhhabu bi dawlatin wa ya'ti bi ukhra ya tafiyar da wata daula kuma yazo da wata shekaru 500 baya ba magana America da Ingila ake ba ba su ba maganar china ake ba in ga koma shekaru dubu ɗaya kuma baya wayannan dauloli da suka shahara daular andalus daular su ma ba su ake ba ba su kawo wannan matsayin ba da za a san su in ga koma shekaru dubu biyu baya ko dubu uku magana ake ta su daular sin sin ta da mai faɗi dauloli su daulolin babiliyun dauloli na su indiya indiya ta da mai faɗi balla amma daga bashi yake juya abubuwa sai a ba wannan daular karfi a ba wannan daular karfi a ba wannan daular karfi bayan wani lokaci kuma sai a karba sai ta kari sai ka neme ta karasa Allah madaukin sarki ya karya ta to Allah shi ke yin wannan wa amruhu wa sultanuhu nafidun umarnin Allah madaukakin sarki ko al'amarin Allah madaukakin sarki wa sultanuhu da ikon shi nafidun fis samawati mai zartuwa ne a saurarin samaniya a sammai in Allah ya yanke hukunci a sammai to la mu'aqqiba li hukumi ba ne ta da kara ba ne afil ga hukuncin Allah wa ka tsaro hada sasannin sama hukuncin da Allah ya shi kada yake yi wa fil ardi wa ma alaiha kuma hukuncin da Allah ya shine mai zartuwa a ƙasa wa ma alaiha da abin da ke kan ƙasa da wanda ke kan ƙasa wa ma tahataha da abin da ke ƙarƙashin ƙasa wa fil bihari da abin da ke cikin tekuna wal jawi da abin da ke cikin sararin samaniya wanda ba can sama ba tsakanin bainas sama'i wal ardi kenan as-sama'u dunya to duka Allah shi ke juya waɗannan al'amura kuma umarnin shi da horewar shi da ganin damar shi su kadai ne masu zartuwa yanzu wannan kalaman kamar yadda ibn qayyim ya koro su abinda ake so mutum yayi ya zauna yayi tunani ya gani zaka kuma haka ke faruwa mahaukaci ne ko mara tunani zai rika ruduwa da wata yadda ma da aka bashi zaka wani ya bugi irwai wai ka san ko shi wai kuma da abin da yake tagawa wani dan mukami ne fa shekara hudu da wata hudu shikenan an gama can zaka hango shi ya zo taro an hana shi shiga ko kwanan nan wani gona ba ya zo zai shiga wani taro bayan iri-iri suka toshe shi tsohon gwamna saboda shugaban kasa na kai ya zo wanda nude shi ke kan dau kafin a dauke dole sai dole sai an dauke yayi ai dole ne ma ko takwas ko ajali dole ne gwamnan fa ya zo iri-iri security suka hana shi da wani babba a nan kasar wanda ya wata jiha nan wajen yana ta miƙo hannu su gaisa da shugaban kasa sanata ne ma mai ci security na ta ture shi saboda bai isa ba Allah shi ke juya al'amura shi ke juya al'amura to haka Allah ya tsaro duniyar ta gudana kai ba za ka daɗe kai dindindin kai ba ne a kada na kawai karɓa ba wani Allah zai karɓa ya ba wani wa kada haka bi kulli shay'in ilma hakika Allah ya kewaye komai da ilimi shi komai Allah ya san adadi shi wa ahsa kulli shay'in adada ya kididdige komai da adadi shi in ga ce tsakuwa kwaya nawa ce zai faɗa ma kiyashi kwaya nawa ne zai faɗa ma masu rai wanda aka taɓa halitta suka mutu wanda duk ya sani wasa kulle shay'in adada wa wasi'a sam'uhul aswat jin shi ya wadaci dukkanin sautuka duk wata murya duk wani sauti da zai fito jin Allah a lokaci guda yana ji shi in banda shi ba da zai iya haka kuma yana jin su kuma yana fahimtar su kuma zai iya biyan masa bukata a lokacin da ya ga dama fala tahtalifu alaihi sautukan halittun Allah ba sa sabawa wajen shi a ce ai sautukan da yawa sun zo ya ji ne sauran bai ji ba a maimaita mai wala tashtabihu alaihi sautukan ba sa rikice mai sai to yana ji kaman mutum ne kaman kiyashi na ka a ba a samu wannan ya ishte ba shi bal yasma'u zadidaha Allah na jin karar kowane sauti bi ikhtilafi lugatiha bisa sabawar harshen da wannan halitta ta yi magana ala tafannuni hajatiha bisa ga bukatuwar mai wannan sautin gwargwadon bukatuwar mai sautin Allah ya sani kai za ka iya ganin agwagwa na ta kuka da Allah sarki ba ta ga uwarta ba kaka magi ba ta uwar take ba Allah take kai wa kuka amma kai baka sani ba zakara na kuka kaza na kyarkyara duk baka san ashe Allah suke kai wa kuka me yiwuwa ma kai suke kai kara kai ma ka sani ba to Allah na jin su zakara me ya faru ai kaza kaza kaza shikenan ya ji yace fala yushghiluhu sam'un an sam'i wani ji baya shagaltar da shi daga wani ji mana kokarin ya saurari wani baya sa ya rabkana da sauraron wani wala tublituhu kasaratul masail yawan roko ba sa cakudawa Allah al'amuran shi wala yanhamiru bi ilhahil mulhina zawil hajat wala yanhal abin nan ne ko me ya rubuta ne yabjur wala ya tajarrimu ne ko kuma baya damuwa irin irin a ce na ya ya kosa bi ilhahi almulhina da nacin masu naci suwaye masu nacin nan zawil hajati ma'abuta bukatu a wajen Allah Allah baya kosawa da bukatarsu shi yasa ma yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin babban malamin luga fadil salih as-samirai ayar da ke cikin suratul baqara da yazo yana mata fashin baki ya fito da irin waɗannan ma'ani din yace in ka kalle yadda Allah yake maganar a roke shi to za ga ya sha bamban da duk sauran salo saboda duk wani abu da zai nuna jinkiri cire shi ake a aya kaga in ka dauki tambayar da wasu za su zo su yi wa annabi in Allah ya zo ba da amsa to shi Allah yake ba annabi amsar shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira mutanen sai ya ba su amsar wa yasalunaka anil mahid qul wa yasalunaka anil jibali faqul yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wal din da kace tambaya sai ce to kai annabi in sun zo ka ba su amsar amma da yazo tambaya sai ka cira annabi a zakiya dan an nuna maka emergency ne wa idza sa'alaka ibadi anni bai ce fa kulba ko sai ce fa inni a ce wai annabi ya faɗa mana in mun roke shi annabi ya faɗa mana zai karba ai an ɗauki lokaci kawai fa inni kare kuma sai amfani da fa'un mai nuna tsabar gaggawa in balarabe amfani da fa'un ko numfasawa ba a yi ba in ya sa wawun an dan numfasa in ya sa summa kila ma sai da aka yi wata kaga da yace wai za sa alaka ibadi anni da yace wa inni ba ko summa inni a fa inni kare ujibu da'awata da'i idza da'an har ma nan masu malamai suke cewa wato amma nuna kwarewa ujibu da'awata da'i ai shine larabcin ko in kai maddar alhamza kuma a gaba kana da wata alhamzar sai kai madda mai ja huda akalla ujibu da'awata da'i idza da'an to ai har an karba to sai aka cire wannan madda dan kai maza ka fada bukata dan ai maza a biya maka ko ujibu da'awata da'i idza da'an kuma aka yi amfani da idza ba a sa in ba in aka sa in to ana nuna maka abun ba tabbas in dai kaga in galiban tana nuna ko ba tabbas ko kuma dai abin dai ga yanan dai to amma duk abin da tabbatacce ne kusan kone yaushe yana nan idza ake sawa ya ayu allazina amanu idza kuntum ila salati duk sadda za ku yi sallah faktilu wujuhakum amma da yayi gaba yayi gaba yayi gaba yayi gaba yayi gaba suke wa in kuntum junuban fatahru bai ce wa idza kuntum junuba ba ai ba duk sallah bace kake da janaba to tunda ba ko da yaushe bane sai ka ba ta yi to nan ma da aka sai aka bada iza ujibu da'awata da'i bai ce inda ani ba iza da'an falyastajibuni kawai sirrin shine ku masu roko ku yi abinda in an yi ina karba wal yu'minu bi la'allahum yarshudun to kaga kenan yanzu akwai dama sosai mutum ya daga hannu yayi addu'a saboda Allah baya kosawa da bukatar ma'abuta bukata wa ahata basaruhu bi jami'il mar'iyat ganin Allah ya kewaye duk wani abu da ake gani fayara dabiban namlatis saudaa dabiban namlatis sauda'i ala sakratis samma'i fil lailatis zalma'i Allah yana ganin dabiban namlatis sauda tafiyar bakar tururuwa ala sakaratis samma akan falalan dutse fil lailatis zalma a dare mai du Allah yana ganin tafiyarta ya san inda za ta ya san numfashinta ya san bukatunta in tai sauti yana ji amma da har wani ya zo kawai saboda dan wani ofis wai haifar gida aka firgitu ka san ko ni waye kai kai dinwa mutum ne ba alam na khalukkum min ma'in mai kai da aka gama tona maka asiri ma sai aka aje bayanin ka a surar da yara ke haddacewa duk yara fi yal mursalati honorable duk sun gano ka duk yara ba kai ga can suratul al-imran ba sai sun girma su kai wurin nan kasa aka ajiye su honorable ne a wurin da yalla bai amma kuma haka ne ta cika baki ran da ba damar kuma sai ga an dawo ka allamta ga nabil am kai ka ce ba ai ba in yi dauki jarida ya ce lokacin ludayin mu na kan dawo ba a wannan rashin mutuncin eh sai irin wanda kai yanzu modernizing din ma rashin mutuncin aka yi an kai shi Japan sun kara mai rashin imani falagaibu indahu shahada fakakken abu a wajen Allah a bayyana yake shi Allah wurin shi ba gaibi a ce wai haka to me gaibi a wurin Allah ya wurin Allah ba gaibi wasirru indahu alaniya boyayyen abu a wajen Allah ai a bayyane yake ba abin da ya boye a wajen shi ya san komai yake cewa yas'aluhu man fis samawati wal ard duk wanda ke cikin samman da kasai shi suke roko kullu yawmin huwa fi sha'n kullun Allah a cikin sha'ani yake suna karka ji tsoro karka ji damuwa ba zo bukatunka ka gabatar mashi ka gabatar mashi da bukatunka kai mai naci falyasta jibuli din nan kai ta yaghfiru zamba Allah yana gafarta zunubai wa yufarriju hamma Allah yana yaya damuwa wa yakshifu kurba yana kawar da fargaba wa yujbiru kasira yana dora karaya ko karayar tattalin arziki ka samu koma wajen shi zai sake baka jari ko karayar me ka samu ta zahiri da ta ma'ana je ka madoran Allah zai dora ka wa yughni faqira Allah kuma na iya wadata talaka fala yadril faqiru mata ginau talaka ma sai da yaushe zai wadata ba to Allah shi ke iya wadatarwa shi yasa ce fa butagu indallahi rizqa fa wa yuhdi dalla Allah na shiryar da batacci wa yurshidu hayrana Allah na ganar da mai dimuwa mutum ya yi imuwa ya kasa gane gabas daga yamma sallah dora shi akan hanyar da ta kamata wa yuhisu lahafana Allah na agajin wanda yake cikin kunci wanda ya shiga takura sai Allah madaukin sarki ya kawo mashi agaji shi ya san yadda zai kawo maka agajin kai dai kai abin da ya ce wa yushbiqu ja'i'a Allah madaukakin sarki yana kosar da mai jin yunwa ko yunwa kake ji Allah zai kosar da kai wa yaksu ariya Allah na tufatar da wanda yake huntu wa yushfi marida Allah na warkar da mara lafiya wa yu'afi mubtala Allah na warkar da wanda aka jarabta da wata musifa wata masifa ta jarabawa a jiki ko a dukiya sai Allah ya warkar da mutum wa yaqbalu ta'iba Allah na karbar wanda yaje wajen shi da tuba wa yajzi muhsina ko wa yujzi muhsina yana saka ma wanda ya kyautata wa yansuru mazluma Allah yana taimakar wanda aka zalunta wa yaqsimu jabbara Allah na kariya gadan bayan mai kaurin kai cikin mutane kila wani shugaba ne ya zame maku karkan kafa kangarare ku hado shi da Allah tsakar dare kayi tilawa kayi sallah ka zubo addu'o'i da ismullahi al'azim ka hada shi da Allah in kaga dama har abinda kake so ya mishi zaka iya roko kuma sai ya karya shi shi ya san yadda zai yi in ya ga dama ya karya shi ba a gaba ba sannan wa yastura aura kuma Allah na suturta al'auran mutum wato in ka koma wajen Allah sai ya rufa maka asiri wa yu'amminu rau'a kuma Allah na amintar da tsoro sai ga duk tsoron da kake ji Allah ya nadar da kai wa yarfa'u aqwama Allah na daga wasu mutane ya kai su koli wa yadha'u akharin kuma yana kaskantar da wasu haka nan sai ga ya sauke ma wasu lodi yanzu in ka je ka dauko daga 99 wanda suka yi gwamnoni wanda zakaran su yayi cara a Senate da Rep wallahi wani in ka tuna sunan shi ko ka kara sai kai tunanin ma wai daga ina fito kuma wallahi da yawa suna nan a rumfuna da da da barandu da gidaje duk ba lafiya duk ba lafiya wani ya gama ya gama iya shege shi an kawo mai Allah ya ce no no no no no sikilastar ce yanzu ga can a hannun Allah an je maka an woda wafin an shawo zamzam din dama ruwan zazzau ya sha ba wani canji saboda shi har yanzu bai da fadi na arziki a gun Allah bai koma wajen shi ba yadda ya tsula ce ya fara girba za ka kamman ba a yi ba kawai sun wuce to ita wannan Allah shi ke yin haka ke sa wanda ya lude shi ke kan dawo kaga yana rawar kai a ya kamata ya kalla darasi daga baya bai san Allah ba ne shi Allah bai jiran hukumar zabe ta sai da kuma ya tashi kare mutum shi mai ma da hukumar zabe shi shine fa'alul lima yuridu kawai yanzu zai ce to kawai a canzawa ne sai kawo wanda zai canza shi kenan kuma ta canzu a yi ta yi kaga mutu ya zama tarihi kamar ba a yi ba ya ce lau an na ahala samawati da a ce mazauna sammai na Allah wa ahala arzihi da a ce mazauna ƙasar Allah wa awwala khalqihi da a ce halittun Allah na farko wa akhiruhum ko wa akhirahum da na ƙarshen su wa insahum da mutanen su gaba daya wa jinnahum da aljanun su kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin rajulin minhum da za su zama akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin su a ce tunda kan annabi Adam kowane mutum da aljan zuciyar mu saboda tsabar imani ta zama irin ta sayyidina Abi Bakr ila ba za mu iya zama irin na annabi ba ko to mu zama irin zuciyar sayyidina Abi Bakar wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi to zuciyar kowa ta zama irin ta sayyidina Abi Bakar to ya me zai faru yace ma za da zalika fi mulkihi shay'a wannan ba zai kara komai ba a mulkin Allah Allah baya bukatar komai kenan daga wajen mu yace ba ya halicce mu bane dan ya kara wani yawa in ka kalli yadda duniyar ke gudana kai ka san Allah bai bukatar komai saboda duk wani mutum da ke rayuwa a duniyar nan ka tambaye shi nawa yake ba Allah kowa zai ce maka bai ba da kokobo bai ba da kokobo shi yasa ma in aikin addinin ya taso kai kaki kuma sai Allah ya kawo wani yayi shikenan to sai yake cewa walau anna awwala khalqihi kuma da a ce da a ce farkon halittar Allah wa akhirahum da karshen su wa insahum da mutanen su wa jinnahum da aljanun su kanu ala afjari qalbi rajulin minhum da za su zama a zuciyar mafi fajircin cikin su a ce zuciyar kowa ta zama irin firauna eh mafi lalacewa to ma na kasa zalika min mulkihi shay'a wannan ba zai rage mulkin Allah da komai ba shi yasa abin da wayannan kasashen turai ke yi duk wannan bai bai cutar da Allah da komai yasa Allah ce har ku musulmi abinda arna suke muku la yadurrukum illa asa sai dai saba lafiyar jikin ku amma imanin ku ba za su iya taba ba in kaga wannan rigima ta taba imanin mutum dama ba imanin bane photocopy ne rago ne da fatar kura ake so a yi ciwa-ciwa kuma Allah ba a mashi ha'inci ya ce walau an na ahala samawati kuma da a ce mazauna samman shi wa ahala arzihi da mazauna ƙasan shi wa awwala khalqihi da farkon halittar shi wa akhirahum da na ƙarshen su wa insahum da na da mutanen su wa jinnahum da aljanun su wa hayyahum wa mayyitahum da rayayyun su da rayayyun su da matattun su wa rutubahum wa yabisahum da danyensu da busasshensu karkatan halittu kenan qamu ala sa'idin wahidin da za su taru a fili daya fasaluhu kowa ya daddage ya roki Allah abin da yake so fa ta kullu wahidin minhum ma ta'alahu kuma Allah ya ba kowa abin da ya roka ma nakasa zalika mimma indahu mithqala dharra ba zai rage komai na abin da ke wajen Allah ba daidai da bayan zarra kasan kuma da za ka tara mutanen wani sai ya roƙon mugunta in ka samu wani aka ce wani roƙa ce ku je a dawo tukuna ina haɗa kansu sai ya bari kowa ya gama sai ce Allah ka ba kowa ya ce Allah ce na ba kowa sai ya ce ninkin nasu so dubu kuma a cikin sakon da ya ce ninkin shi so dari to kai na zaka yi da Allah ka samu to ai daga cikin roƙon Allah ka samu inda zan aje yadda ake da taurarin nan wajen trillion ko ɗaya aka baka fadin duniya so miliyan goma ai ka samu wurin aje ko to Allah na da wannan arzikin to na ta wajen wani yake cewa to wai wai shi Allah di yana da wannan abun ya bari ana shan wuya ina ga ranar mai dora bane kila wai yana da wannan abun shi ya dan so ya yarda dai to amma kuma shi sai yake ga to me hikimar ce to hikimar na daidai haka ya ga dama kuma shi ba a matsa mai kuma hikima ta biyu gara da bai haka ba ai masallaci na cika ma saboda ba kirgawa ne wallahi a ce misali kowa irin dangwata ne ta za a rayu ba kauya ba za a ci ba kana da wancan kudin kuma sai kai noma za ka maka sai dai a ƙasa to zai tuka jirgin kana so ka koya zuwa makarantar sai rufe nawa albashi ake ma an samu kakan albashi amma a barka dai a haka ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون haka Allah ya tsaro to kuma hikimar haka ta yi to da a ce zai ba kowa ba zai rage shi da komai ba huwal awwalul ladhi laysa qablahu shay Allah shine na farkon da babu komai kafin shi wal akhirul ladhi laysa dunahu shay kuma shine na ƙarshen da babu komai a bayan shi kafin komai a duniya babu komai sai shi Allah haka kenan shi ba za ka iya cewa lokaci kaza ya samu ba ai shi ba samar da shi aka yi ba shi tun farko dama da shi balbai ma da farko wal awwalu walaysa qablahu shay shine farkon da ba ta da farko kuma shine na ƙarshen da bai da ƙarshe yake cewa tabaraka wa ta'ala Allah shine wanda ya daukaka ya ga ya tsarkaka ya daukaka a haƙƙu manzukin shi ne wanda ya fi kowa cancantar wanda duk aka ambata wa haƙƙu manobin shi ya fi cancanta da a girmama cikin duk wanda aka taɓa bautawa wa aula man shakar kuma shi yafi cancantar duk wanda aka godewa ko man shukir duk wani da zaka godewa to Allah yafi cancantar wannan godiyar wa arafu man malak kuma Allah shi yafi tausayi cikin duk wanda ya mulki kowane mulki sai ya dan taba wani abu ko wani ya shawu ya can wani ya kaza can wani ya kaza can wani ya koka can ta mulkin Allah cikin yake da tausayi wa adwa man su'id shine wanda yafi kowa kyauta cikin wanda aka roka duk wanda zaka roka to gaskiya bai kai Allah ba huwa al-malikul ladhi la sharika la shine mamallakin komai din nan da bai da abokin tarayya wal fardu falanid dala shi kadai ne bai da kini ko tsara ko tamka was samadu kuma Allah shi kadai ne da ake nufi da bukata fala wala da lahu bai da da ballantana ai kamun kafa da dan shi wal aliyu shine madaukaki fala shabiha la bai da tsara bai da kamanceceniya cikin cikar ikon shi da daukaka kullu shay'in halikun illa wajha komai da ka gani a duniyan nan zai halaka zai mutu zai kare sai fuskar Allah wa kullu shay'in za'ilun illa mulk komai da ka gani zai gushe sai dai mulkin Allah wata na za a wayi gari sai dai limanil mulkul yau sai dai mulkin shi kawai shi kadai ne ke da ta cewa lan yutsa'a illa bi idnihi ba a yi ma kowa da'a sai da izinin shi walan yuqsa illa bi ilmihi ba a saba mashi face yana sane saboda wanda ya mai da'a ya sa ran shi a inuwa aikin da'ar shi innama hiya amalukum usiha lakum wanda ya saba ya ji tsoro a hasahullahu wa nasu Allah ce mun riga mun girdige me suka yi amma Allah su sun mamanta yutsa ana mashi da'a fa yashkur kuma sai kaga Allah madaukakin sarki kawai sai kaga yayi godiya tare da cewa wajibi ne kai mashi da'a amma kuma a daidai lokacin zai maka godiya wa yusa kuma ana saba ma Allah fa yaghfiru sai Allah ya gafara kullu niqmatin minhu adal duk wata azaba duk wata ukuba da kaga Allah ya wa bayi adalci ne duk wata ukuba adalci ne ga ce to ana cewa Najeriya mun fi kowa ibada mun ma har Saudiya amma ni suna morar shugabanni tace tsabar adalcin Allah ne akwai wata hikima da ya hararu ba ga kala rawi ba yake ce an je lahira mu Najeriya hisabi mu kaman daban ne kawai da ka ce daga Najeriya kake sai ya ce wai wai wai sun wahalar da kai sun wahalar da kai a wancan lokaci ya buga misali da lokacin abacha sai in ka ce lokacin shagari ka rayu za a yi maka hisabi da lokacin shagari ba wahala rayuwa amma da ka ce lokacin abacha ne za ce wuyar da ya baka ta isa to kaga da zai da sai canza statement a yanzu ma zai magantu zai ce na can din ma an yabe masu yanzu ne ga wata na zo tafsiri ya zo karatun shi ko yana ta faɗa ce eh batirin nan na zai siye wai silai tabbas ina suke so su kai mu batiri silai takwas yana ta faɗa an kusa gama tafsiri bai bai ja ko aya ɗaya ba silai takwas bai makai naira ɗaya ba ko silai goma shine naira ɗaya amma yana ta faɗa shinkafa ma an ce ta tashi kaza kaza yanzu ko in ya dawo to ai zai ce wai wai wai ya ake kuke rayuwa ya ce wa kullun ni'imatin minhu fadlun kowace ni'ima da kaga Allah ya yi wa bayi to falala ce mana alfarma ce baka cancance ta ba alfarma ce yayi maka ya ni'imta ka da ita aqrabu shahidin wa adna hafizin shine mafi kusancin wanda zai bada shaida a kanka kuma shine mafi kusancin mai baka tsaro yana kusa da kai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yace akada bin nawasi ya rike makwarkwadar mutane shike sarrafa su yadda ya ga dama wasajjala al'asara ya rubuce duk abin da suka aikata gurabin rayuwarsu wa katabal ajala ya rubuta ajalin rasuwarsu fal qulubu lahu mufdiya zukata gaba daya ya riga ya zartar da abin da yake so a cikin su mana zukata na karbar umarni shi ne wasirru indahu alaniya sirri a wajen Allah bayyananne ne babu sirri sai zo dan fada maka wani abu ban so Allah ya ci a'a sai dai ka mutu karka fada amma ma in dai ka shiga da shi zuciyarka Allah yana sane da shi ata'uhu kalamu kyautar Allah zance ne yace ku bashi kaza wa azabuhu kalamu azabar Allah ma zance ne yace uzuhu fagullu inna ma amruhu idza arada shay'a kai al'amarin Allah fa lalle shi al'amarin shi idan ya nufaci wani abu ayyakula lahu kun fayakun sai ce ma abin zamo fayakunu sai abin ya zamo suka ce kun din can ita ce mafi saukin abin da za a faɗa kai ka gane amma ƙasa da haka ma abin zai faru ƙasa da haka abin zai faru yanzu in ka tattara duniyan nan kaf da aka shekara wajen dubu nawa ana ginawa ba ta kai ɗaya bisa dubun tauraro ɗaya bisa tiriliyoyi ba to yaushe gina ta shi kuma kun faye kunci kun faye kunne ya ga dama kawai sai ce a biya zama ko sai ga biya zama aka ce me yasa bai ce inna ma amruhu idza arada shay'a yaqulu lahu kun fakana ba akun fayakun abin din ana so ya ta ci gaba da zama ne haka zai ta ci gaba da zama saboda aka amrun ne mustamir kenan wannan umarnin nashi na ya ce ma abu ya zama kuma ya zama abu ne mustamir ma za la qa'ima har yanzu yana nan yace wannan magana za ka same ta cikin alwabil sayyib a shafi na 125 amma bi tasarrufin ya dan jujjuya maganar ka dan rarrage wasu al'amura saboda sakon ya iya isa yadda yake so in mutum ya koma littafin zai iya samun cikakken bayani da dogon nassin kamar yadda ya tsara su yana saboda yanayin lokaci sai mu dakata a nan abinda yake na daidai Allah ba na da fuskurin da ke ciki Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh